ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى لا يا الرجب shekara ta 1444 kamar da na gani dai a rubuce a kalanda yau ɗaya ga wata ban sani ba ko a najeriyance wani ga wata ya wato alhamdulillah ɗaya ga watan rajab wanda shi ne daidai da nawa ga watan uku 23 23 ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba a manta ba yan uwa muna nan dai a cikin fasali na biyar babin da malam ke mana bayani akan madakhilush shaitan muna bayani ne kuma yanzu a cikin madkhal nazi na goma sha ɗaya ne haka ne aljaza wal hala malam yana mana bayani game da anwa'u sabar nau'o'i na haƙuri bayan mun ji abubuwan da suke jawo raki da kai kuka yanzu malam yana ya kawo mana kuma abubuwan da za hanyoyin da za a ba a magance su sai kuma ya shiga yi mana bayani game da nau'o'in haƙuri malam ya ce haƙuri guda huɗu ne ya kawo mana guda ɗaya shine haƙuri akan duk wata masiba ko bala'i da za su samu mutum a jikinsa ne ko a iyalinsa ko a dukiyarsa wanda malam ya kawo mana hadisai da dama akan wannan gabar za mu tashi na biyu malam ce wasani nau'in haƙuri na biyu as-sabru alam tithali ma amara Allah ta'ala bi shine haƙuri akan yin abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi ma'ana duk umarce umarcen da Allah madaukakin sarki ya bayar aiwatar da su a lokacin da ake bukata a yanda ake bukata kuma a shakalin da ake bukata shi kansa wannan sai mutum yayi hakuri an ce kai sallah an ce kai azumi an ce kai zakka an ce ka sada zumunci an ce duk waɗannan abubuwa abubuwa ne masu nauyi da sai mutum yayi hakuri ya danne zuciyarsa sannan zai iya yin su rashin hakuri shi yake sa mutum sai ya gaza sai ya kosa sai ya ji kasala sai ya ƙi su saboda haka shi ma wannan hakuri ne mai zaman kansa da malamai suke ba shi irin nasa credit din malai ce li'anna ta'at saboda su ayyukan da'a ayyukan bin Allah madaukakin sarki tahtaju ila sabrin suna buƙatuwa zuwa ga hakuri na musamman fi ta'diyatiha wajen yinta wajen bayar da ita wasabrin fi mujahadati shaitani wal hawa sannan kuma suna buƙatar haƙuri wajen mujahadati shaitani shine fito na fito da shaidan wal hawa da kuma san zuciyar mutum kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace al mujahidu man jahada nafsahu idan kana so ka san waye mai jihadi waye mai kokari kokari na gaske shi ne wanda ya jihadi da zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa fi ta'atillahi wajen bin Allah maɗaukakin sarki ya mutum ya hana zuciyarsa abin da take so ya bi da ita akan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so wannan ba ƙaramin jihadi ba saboda zuciya galibi ita karkatar da mutum take zuwa ga abin da ba daidai ba wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i sai Allah ya ce illa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ita ka'ida wato yadda zuciya take ta fi karkata zuwa ga abin da ba daidai ba eh abubuwan nan guda biyu da muka mai da muka yi ta bayani a baya sune manya manyan abubuwan da suke kai mutane cikin wuta da shedan da zuciya eh da shedan da zuciya shi sa mawaƙi ce khalifin nafsa wa shaitana wa asihima e ka saba wa zuciya da shaidan ka saba musu duk yadda za a yi ka yi baran-baran da su idan suka yi can kenan idan suka yi nan kenan amma in mutum zai saka wa shaidan da zuciya raga masa to za su kai shi ne su baro shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu malaiti kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam amana karanta hadisi ne ko yace wal muhajiru hakanan mai hijira idan kana so ka san wane ne hakikanin mai hijira shine man hajara al khataya wa dhunuba wanda ya kauracewa al khataya laifuffuka nan al khataya ba abinda suke nufi kuskure ba abinda yake na laifi abinda yake na laifi wa man yaksib ithman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan mubina saboda ka alkhataya abinda suke nufi ana wajen sune laifuffuka wa dhunubi da zunubai shine hakikanin mai hijira ba wanda ya tashi daga wani gari ne kadai ya tafi wani gari shine mai hijira ba a'a ka kaurace wa zunubi ka kaurace sabon Allah kai ma ka hijira kana aikata su da sai ka ji wa'azi sai zuciyarka ta karkata sai kaga abin da kai bai dace ba to ka kaurace waɗannan zunuban kwata-kwata yadda ka san idan ka tashi yadda sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka bar garin makka suka koma madina har abada a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko lokacin da makka ta dawo gari sosai da sosai babu wanda ya ce bari in taso daga garin madina dawo garin makka bar ma sa'ad dan abi waqas da aka zo garin makka sai rashin lafiya ta kama shi kuka ya rinka yi yana cewa ya ubangiji Allah ka cika min hijirata Allah ka cika min hijirata dan abin da yake dauka ya dawo garin da ya bashi kuma zai mutu a garin to ba ka tashi daga garinka ba ne kaɗai ka koma wani garin shi ne hijira a'a ka yi hijira ka ƙaurace wa saɓan allan da da kake yi ka bar shi kenan har abada ba za ka dawo ba yadda sabai ba su dawo garin maka ba kai ma ba za ka dawo wannan zanen ba to shi ma hijira ne yan uwan na fata an fahimta so da wannan hijira ce ba batun da yanzu babu wani gari da aka ce za ka tashi daga garin kano ka tafi wani gari hijira ko ka tashi daga wani gari ka tafi a'a galibi yanzu ko ina za ka iya musuluncinka inda ba irin inda ake takurawa ba kwarai da gaske musulunci na da saukin gabatarwa yi to babu ladan hijira kenan shine sai ka kaurace wa zunuban da ka jarrabu kanka da su to sai Allah madaukakin sarki ya baka ladan hijira wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Kitabuz Zuhudi babu ma jaa fi sabri al bala'i haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Imam al Hakim shi ma ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa al sahihain وقال النبي صلى الله عليه وسلم حكى مالن يتي النبي tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace huffatin naru bishahawati wa huffatil jannatu bil makarih annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace allibi shine haffa ya huffu lillibi abu allillibi gidan wuta bish haka ne ko bishahawati da abubuwan sha'awa-sha'awai ma'ana abubuwan da suka kewaye wuta wanda su ake iya hanguwa daga waje ita tana tsakiyar su ne abubuwan da zuciya take su galibi e, kamar wani lambu ne mai kyau ga kayan marmari ga iska mai daɗi ga ruwa mai kyau yana gudana a cikinsa wanda duk mai wucewa zai sha'awa ya shiga wannan lambun to haka wuta take idan baka yi wasa ba ka kai kanka cikin lamban nan sai dai mutum ya tsince shi a cikin tsakiyar jahannama Allah Allah kiyaye mu saboda ita an kewaye galibi abinda zuciya take so to za ga wuta yake kai mutum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwan ita kuma aljanna za ka ga abubuwan da suka kewaye ta galibi ba abu ne da zuciya take so ba galibi eh kamar yadda ne misalin wancan lambun to nan kuma a ce wata hanya ce mara kyau ga kwalabe ga kayoyi ga dutsunan da za ka yi tuntube da su ba ta da kyau kuma an ce ka bi ta ka je wani waje wannan kuma an ce za ka iya bi ta nan ita ma ka je wani waje wannan za ka shiga lambu wannan za ka shiga hanya mara kyau to kaga zuciya ce za ta kai ka lambu mai kyau to idan mutum ya shiga lambun nan don jin daɗi da morewa sai ya tsinci kansa a cikin wuta Allah ya kiyaye amma idan mutum ya haƙuri ya bi wannan hanyar ya kauce ai shine daman da'a shine muminin eh shine imani wannan hanyar yadda take da kwalabe an tambayi wani malami aka ce menene ainihin imani menene istiqama me tsayawa akan daidai yace ka taba shiga ya tambaye mai tambaye ta sai ka taba shiga inda kaya take gurin da bashi da kyau yace ya taba shiga yace ya kake yi yace duk inda zan tsora kafata sai na lura dan kan tsora akan abin da zai cutar da ni yace to haka imani yake ma'ana wannan hanyar inda zaka wuce zaka rinka lura da kowane step idan zaka yaka lura cewa kan ne tintibe kan na taka kwalba kar kaya ta soke ni kan na fada kwata haka to haka imani yake kana tafiya sai kaga Allah yana son wannan sai ka aikata Allah baya son wannan manzon Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam haka haka imani yake yan uwa to haka duniya take idan ka bi abubuwan da kake so zuciyarka kawai take so dan galibi zuciyarka bai da nake ƙara mai to abinda yake kai mutum mutashi tafi so morewa shakatawa jin daɗi holewa za ga zuciya tana son sa duk abu ne da babu kuma zuciya wanda ba ta so ba da mai imani da mara imani dan yadda Allah madaukakin sarki halice mu yan uwa idan da a ce yanzu an halice mu sai aka samu wasu sai aka cire musu sha'awa wannan ai babu babu jaraba ta tare da su kenan ko kamar yadda mala'ika yake mala'ika Allah madaukakin sarki ya tabbatar da la ya'suna Allah ma amarahum to ina jaraba take shi yanzu mala'ika a halittar mala'ika jibillarsa a jibillarsa yadda Allah ya gina shi ko da ya so ya saba Allah mala'ika ba zai iya ba ko da mala'ika ya so ya saba Allah ba zai iya ba me dalili saboda haka Allah ya halice shi amma sai Allah madaukakin sarki sai ya halice mu da ya halice mu sai ya sanya mana abubuwa guda biyu akwai bangaren kyau akwai bangaren rashin kyau to sai aka bakka kai soja malamin kansa ka je kai amfani da bangaren kyan ka ba Allah madaukakin sarki kai amfani da zuciyarka ka kaucewa abinda Allah madaukakin sarki baya so dan uwa ina fata an fahimta to wannan shine ainihin jarabar eh shi sa muka fifita akan dukkanin wata halitta na ɗaya daga cikin abinda malamai suke cewa dan adam ya fi mala'ika saboda shi mala'ika gairu mukallaf ba a kallafa masa wani abu ba amma shi ɗan adam ba an ce kai ka bari kai ka bari kuma sai aka saki zuciyarsa akwai rashin daidai akwai daidai idan ya bi daidai sai Allah maɗaukin sarki ya ba shi lada idan ya yi rashin daidai sai Allah maɗaukin sarki ya rubuta masa alaki to jarraba kenan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikoncin jarraban mala ya ce رواه البخاري ومسلم واللفظه wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi lafazan na imam muslim ne afalifu nau'in jarraba ta uku bayan mun yi jarraba akan bala'i mun ji jarraba akan kokarin bin Allah sai jarraba ta uku shine sabrun ala shahawati wal ma'asi shine yin hakuri akan kuma saba wa Allah madaukakin sarki da kuma zinubai da sha'awa sha'awi e wannan kishiyar wanda muka wuce ne shi wannan kayi haƙuri wajen bin Allah wannan kuma kayi haƙuri akan me sabawa Allah kada ka sabawa Allah shi ban sani bai kuwa da wancan da wannan wanne ne fi wahala kayi haƙuri ka ba Allah shi ne ko kuma kayi haƙuri ka ki sabawa Allah wannan ya fi wahala ko shakka babu wannan nabin ya fi wahala eh dan zaka ga wani sai wasu mutane da yawa aikin alkhairi bayan musu wahala suna yi eh suna yi mutum za ka gan shi kullum a masallaci zai yi sallah zai yi sadaka zai kaza zai kaza amma kuma abin da yake cutar da shi baya iya jurewa zuciya sai ki saba wa Allah dan uwa ba haka bane kun ga wannan yafi wahala eh yafi wahala kwarai da gaske shi yasa shi ya kamata mu yaki sosai da sosai a kansa mu tabbatar da mu kokari daidai iya mun kiyaye shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa sai ce fa innal jannata hiyal ma'awa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amma man khafa wanda duk ya ji tsoro maqama rabbih tsayuwa a gaban ubangijin ranar tashin alkiyama Allah zai tsaye da shi ya tuhume shi ya masa tambayoyi a masa kididdigan ayyukan da ya tun daga farko har ƙarshe kullun ka rinka tana wannan dole ne wallahi sai Allah ya tsaye da mu wallahi ɗan uwa sai mun tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki ba makawa kuma idan ka tsaya ɗin na fa ba kawai tsaya za ka a kalle ka ba ka tafi ko a maka sigiri na a samu wani abu a gwada kamar yadda ake idan ka zo shiga inda yake babu sigiriti a tambayoyi za a yi maka tun lokacin da ta ka balaga aka fara rubuta maka abubuwa har zuwa lokacin da ka mutu wallahi sai a maka tambaya a kansa haka za a kawo maka lissafinka a ce ka karanta ikira kitabaka ka karanta da kanka eh kai kanka ko baka iya rubutu ba ko baka je makaranta ba a lokacin zaka karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban mutun zai ta gani komai sai ka gani komai shi kuma littafi wani irin maye littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa komai kankantar abinda mutum ya aikata sai ya ganshi wallahi wani abin ka aikata shekara 30 ka manta zaka ganshi a cikin littafi yana nan yana nan a rubuce to wannan tsayuwar in dai zaka rinka tuno ta insha Allah ta'ala zamu rinka rage abubuwan da muke yi to shine Allah madaukakin sarki ce wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki dan amsa irin waɗannan tambayoyi sai Allah ya ce wana hannafsa anil hawa ya kuma hana ransa abinda take so sha'awa sha'awar rai ya hana ta ya dakile ta ya sa ta a kurkuku ya rufe ta fa innal jannata hiya al ma'wa sai Allah ya ce irin wannan wanda ya wannan aikin to aljanna ita ce matattararsa ita ce makomarsa Allah ya samu daga ciki والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي إرادة أمن تسأر تبت أغريشينا تيوى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إتا دنيا آيات الله مأكين سركي يتا يتا نكما كركوكو غموميني أما كما الجنة تيغوا غكافري ميوان حديث يكي نفي shi kurkuku akwai abubuwa da yawa da mutum ba zai iya yi a cikinsa ba haka ne ko akwai restriction da yawa da suke a cikin kurkuku wanda mutum ba zai iya aikata shi ba kun ga na farko dai a kurkuku ba isa ka fita ba shi ba ka isa ba kana cikin wani daki na biyu ba ka da yancin hatta ka ji rediyo ko tv ko ka ji wasu abubuwa na labarai na uku inda kuke a matse a takure yadda ka saba duk rashin wato wanda suka shiga cikin wannan wajen suka ce duk rashin kyan ɗakin ka sai in ka shiga wajen da sai ka tuno shi e ka san wasu wasu daga cikin sabari yan uwana da ɗakin sai ki sai a hankali amma suka ce duk rashin kyan ɗakin ka duk yadda ɗakin ka yake fata fata kana shiga wajen ne sai ka tuno ɗakin ka sai ga wata aljanna kake a shi musamman kurkuku irin namu na Najeriya wanda mutane da ka san beraye dinka haka ake zuwa a tuttusa mutane akwai irin ɗakin da suke ce masa babban ɗaki kaje ku je ku ga yadda ake tusa mutane wanda lalle gwamnatocinmu ya kamata a ce su gyara a kan irin waɗannan abubuwan da ake yi ana rashin kyautawa sosai ku tambayi wanda duk suka shiga irin cikin ɗakin da ana zuwa ta ƙarfin tsiya a makure mutum a ran alwaɗi da shi a irin wannan ɗakuna ba yadda ka iya saboda wasu ne wasu jajayen wuya ne kuraye ne dama sun bi ka abin da sosai da sosai wani kisan ka yi aka washi wani kaza aka washi da sauransu an zo an takuɗa su haka da sauransu sannan kuma haka suke kwana haka wani kusa da wani wani kusa da wani gasu nan abin babu kyan gani to Allah madaukakin sarki mana tsari da kurkuku lalle ya kamata a ce dai a duk wanda ya shiga kurkuku mai laifi ne amma dai har yanzu akwai akwai dan adam ne shi ya arka lura da insaniya humanity na mutum arka lura da insaniyar mutum amma a rinka barin mutane kamar dabbobi gaskiya wannan kuskure ne daga cikin abubuwan da gwamnatocin mu suke yi to kurkuku yadda yake da waɗannan abubuwa to haka mumini yake ita kuma aljanna a idan muka dauki aljanna irin ta duniya ita ce gona mai kyau ko lambu mai kyau da yake dauke da dukkan wani kayan marmari da kayan itatuwa da adam yake bukata ga ruwa yana gudana ga ga sauransu to kaga shi waje ne na farko da mutum zai je ya shakata ya ji dadi to haka duniya take ga wanda ba mumini ba ita kuma wancan wajen haka take ga wanda ba musulmi ga wanda yake musulmi ma'ana kamar kurkuku ba abin da ake nufi lalle mumini fi sai ya shiga cikin bala'i ba mumini sai ya shiga cikin masifa mumini sai ya talauci ba abin da ake nufi ba kenan kwata kwata duk wanda ya dauki hadisin a wannan fahimta yayi kuskure akwai muminai da yawa da sun yi arziki arziki ba na wasa ba amma me ake nufi da kurkukun shine dukiyar ka ce amma baka isa kai abin da kake so da ita ba sai abin da Allah yake so yan uwa an fahimta dukiyar ka ce lafiyar ka ce ‘ya'yanka ne komai naka ne amma baka isa ka sarrafa su ba ta yadda kake so sai yadda Allah maɗaukakin sarki yake so to wannan takure kaɗin da aka yi da ƙa'idoji da aka baka kuma kake bi to shi ne kamar irin yadda ɗan kurkuku yake bai isa ya fita daga nan ya je can ba akwai abubuwan da bai isa ya ba shi ne abin da ake nufi amma ba abin da ake nufi mutum zai shiga cikin bala'i da musiba ba a'a akwai wanda musulmi ne muminai ne kuma tun daga duniya an musu alƙawari da aljanna amma kuma masu kuɗi ne ba haka bane yanwa sun yi kuɗi sosai irin sayyidina Abubakar Siddiq irin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda Abdurrahman ibn Auf da sauran sahabbai da sauran tabi'ai da tabi'i tabi'ai duka in ka duba akwai irin sai Lays ibn Sa'ad Lays ibn Sa'ad abokin Imam Malik ne malami ne sosai na fikihu wasu malama suna cewa ya dare Imam Malik wajen sanin fikihu amma saboda shi attajiri ne dan kasuwa ne mai kuɗi ne hamshaki shi sa ba ma san shi sosai ba shi yake aikawa da imam malik kusan abincin shekara ya ce ka je ka zauna ka siyar da mutane ya ce na ɗauke maka kasuwa ka je ka zauna ka karantar da mutane afuwan ba ka siyar da mutane ba karantar da mutane duk abin da imam malik yake bukata sai ya aiko masa da kuɗi da tufafi da kuma duk sai ya aiko masa shi ɗan misira ne imam malik kuma yana garin madina saboda haka an yi attajirai da yawa sosai masu kuɗi to amma za ka kuɗin nasu bai sa sun saki sun miƙi ƙafa ba sun saki jiki ba a'a sun bi da dukiyar tasu da yadda Allah ya madaukakin sarki yake bukata to wannan shi ake nufi da kurkuku ina fata an kuwa fahimci hadisin da kyau ko saboda haka ba abin da ake nufi wa mutum sai ya talauci ba wannan hadisi a wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da imam turmuzi imam turmuzi ta hadisi ne sahihi malai ce fa shaytanu yuzayyinu lil insani al ma'asi shedan a dabi'arsa shine yana kawata wa dan adam saban Allah wa yuhabbibuha ila qalbihi yana sanya san wannan saban Allah zuwa ga zuciyar mutum wa yuqarribuhu wa yudnihi minha yana kuma kusantar da shi inda saban Allah yake likai yuqi'ahu fiha dan yaga ya afkar da shi cikin saban Allah malai ce fal mar'atu masalan idza kharajat min baitiha yace baran baka misali yanzu idan mace ta fito daga gidanta ko daga gidansu istashrafaha ash-shaytan fa yuzayyinuha fi uyunin nadirina sai shaydan ya tare ta ya tarbe ta sai ya kawata ta ya kyautata ta ya jammala ta ya hassana ta a cikin idanun masu gani ko da mai aure ne ko da ba shi da aure wani yana da mata matarsa ta gida ta fi wacce ta fito take tafiya amma sai shaidan ya zo ya kawata ta a cikin zuciyarsa sai sanya mata sai sanya masa kenta a cikin idansa sai rinka ganin kenta sai ta kallanta kallon da shari'a bata yadda ba malaita wa hasinuha fi qulubihim ya sanya musu kenta a cikin zukatansu malaita fa iza sabara al muslimu to a lokacin da mutum ya kalle ta yana kallanta sai shaɗan ya ƙawata masa ita idan ya yi haƙuri wa gabba basarahu ya ƙoƙari ya rintse ganinsa ya tabbatar Allah maɗaukakin sarki ya ce ku rintse ganin ku sassauta ganin ku kada ku saki ganin ku wurin a kalle kalle ya kautar da kansa da ya mata kallo ɗaya bai ƙara ba lam yastati ash-shaytanu an yanfuda ila qalbi a lokacin shaydan ba zai samu dawa ba shi da ikon da zai zartar da wani mugun abu a cikin zuciyarsa sai Allah ya kare shi amma idan zai saki ganin sa fa to shi kenan sai shaɗan ya samu abin da yake bukata wannan bayani don mun gabatar da su a baya tun a farko a matakin farko ake dakile shaɗan ko a yanke shi tun a matakin farko kada a bari ya nisa arrabiu haƙuri na ƙarshe wanda shi ne na hudu asabru alal azafi sabilillahi shi ne haƙuri a kan cutarwa da mutum zai fuskanta idan ya ce zai ba Allah ma'ana idan mutum ya yi haƙuri a kan musibu da bala'ai kai haƙuri a kan bin Allah ka zo kai haƙuri a kan saɓan Allah shi kenan ka sha a abu ka sha ba a lokacin ma za ka fara fuskantar jarraba a lokacin ma wasu sababbin abubuwa za su rinka bijiro maka duk mutumin da ka ga ya tsaya tsam a kan hanya madaidaiciya ya ƙoƙarin bin Allah maɗaukakin sarki sai ka samu ya fuskantar jarraba saboda akwai wanda shi yana gefe shi kuma ya jarrabi kansa da saɓan Allah ya jarrabi kansa da saɓan Allah kashi-kashi nau'i-nau'i to kai da kace zaka ba Allah kuma haushin ka yake ji ina fatan bai da yawa haushin ka yake shi abin da yake bukata shine a fasa kowa ya rasa kawai yadda kake yadda yake saban Allah kai ma fa sai kai yadda yake abu kaza kai ma kasance ba kai ai kasance kai ma kana yi amma ka ce ba kai sai rinka dauka cewa kana tsarkake kanka kana nuna kafu kowa sai rinka jin haushin haka kawai to a lokacin kuma duk yadda zai samu ya ga shafa maka bakin fenti sai yayi ta kowace irin hanya za a rinka bi sai an bata maka suna ta hanyar dabara ta hanyar kuɗi ta hanyar kaza haka duk mutanen kirki suna fuskantar irin wannan matsalolin tun daga gida har zuwa waje gaba daya in ka ci zaka ba Allah tsayi to wallahi sai Allah ya jarabe ka da na kusa da na nesa duka sai an cutar da kai to idan duk ka cinye waɗancan jarrabobin ka zo ka fada a wannan akwai matsala eh saboda wannan tafi tafi matsala ita ce irin jarabar da aka yi annabawa da manzannin Allah ita ce abinda Allah ya jarraba annabawansa da manzanninsa da shi cutarwar mutanensu ba wani annabin ma kashe shi aka wani an dake shi wani an fasa masa kai wani an jefe shi da munanan kalmomi wani an masa kazafi wani an masa kaza tun daga kan annabawa har zuwa bayan Allah na gari babu wanda ba a jarabe shi da irin wannan ba wannan jaraba ta faɗari kwarai da gaske malai ce li'annal mu'minal mustamsika bi dinihi saboda duk muminin da yake mai riko da addininsa al multazimi bi awamir rabbih wanda yake lazimtar umarnin ubangijinsa al muqtadi bi nabihi wanda yake kokarin koyi da annabinsa zahiran wa batinan a fili da batini la budda ayyana lahu al adha ba makawa malai ce labudda babu makawa ne sai cutarwa ta same shi wa yusibuhu al-makruha wa yusibuhu al-makruhu abin ki ya same shi wa yu'adihi ahlul batil mabarnata sai sun yi adawa da shi su tsane shi haka kawai eh haka kawai in mutum mabarci ne sai ga yana jin haushin ka in kai mutumin kirki ne me kai masa babu to me sirrin kai mutumin kirki ne shi ba mutumin kirki bane shine kawai waddu la tudhinu ne fayudhinu na kawai inda aka dan sassoto kai ma ya dan ganka da dan abu irin nasa haka shikenan ina fata an fahimta wallahi haka ne idan zaka ga idan mutum yana wani saban Allah inda zai dan ganka a kusa inda ake dan saba Allah sai ce a wani kai ma kana abin nan ne shikenan sai ya ji dadi na taba ba wasu labari na taba na shiga gidan zu kwanakin baya lokacin da ake katin ɗan ƙasa akwai wani ɗalibi na suna yi a wani ɗaki a gidan zu sai ce in zo na amin babu babu layi so da aka sai tafi gidan zu sai lokacin dab da magarba ne wai a shi akwai gidan ƙoroso a cikin gidan zu inda ake ƙoroso a lokacin a fito ana fitowa ni ma kuma na zo mun haɗa da tawaga ƙoroso sai baka da wani wanda ya sani ɗan nan unguwan ne ah ya sai ni kama kana zuwa ne wallahi abin da ya ce muke yana ta dare wani ma ina zuwa ne kaga ya ji daɗi ya ganna a wajen su a ga inda inda a tunin sai ya yi na ka tsalle ko da sai mu jo ne wallahi jo ne wa zami su a baya gani abin da ya kawo da ba abin da ya kawo shi daban shi ma to shi za duk mutumin da ba ka yin wani aiki wallahi irin nasa za ga haushin ka yake ji dole sai ka zo ka zama irinsa Allah gyara mana zukatan mu mala yace wa yukhattita wa yudbira ahlu sharri wal fasad sannan za su rinka yi masa shiri kala kala shine at-takhtit plans kala kala za su rinka shirya masa abubuwa don su ga sun halakar da shi sannan wa yudbira ahlu sharri wal fasad ma'abuta sharri da barna za su rinka juya masa baya eh za su rinka juya masa baya haka kawai su dina harka da shi saboda ya zama mutumin kirki malaiti alladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu su ne waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin masu imani su ba sa so su an yi zaman lafiya akwai wanda su haka suke so suna so duk inda ake anguwa su ga yaran mutane mata suna lalacewa don su samu dama wallahi ina ga muku yan uwa akwai irin waɗannan wanda su su burinsu a ce a gidan wani ma ta lalace a gidan wani ma ta lalace don shi su je samu ta sarin kafa sakanci e ba sa so dan wani ya lalace dan wani dan samu wanda ya sarin amfani da su amma su ga duk yara ana ta zuwa islamiyya an zama mutanen kirki an kiyarda to Allah ba sa jin daɗi ransa yana ɓaci sai unguwar nan ba ta yi ba duk ustaza ne a unguwa baya san irin wannan unguwa to haka Allah madaukakin sarki ya bayyana su allazina yuhibbuna su ne waɗanda suke son an ta shi alfasha ta yaɗu fillazi na amanu a cikin wanda suka yi imani Allah mana tsiri da irinsu malai cewa haza waƙi'u ahalil haƙi yau wannan kuma shi ne ainihin waƙi'i na ma'abuta gaskiya abinda yake faruwa a yau shi ne abinda ma'abuta gaskiya suke fuskanta na irin wannan cutarwa al-mu'adatu min al-qaribi wal ba'idi shine adawa daga makusanta والبعيد da kuma wanda yake manisanci war ru'asa da shugabanni wa shu'ub da al'ummar da suka fito daga cikin su fa ulama usu'i yarmunahum bit tadarrufi miyagun malamai ulama usu aka ce ulama usu miyagun malamai su ne waɗanda musamman waɗanda suke kusa da idan suka ce ulama usu suna nufin waɗanda suke kusa da sarakuna suke kuma ziga sarakuna ko masu mulki akan malaman gaskiya don su cutar da su ko kuma duk wani malami da yake da ilimi amma yake karkatar da iliminsa wajen son zuciyarsa da neman duniya eh wannan yana cikin ulama usu Allah ya mana tsari da su tun da tun da aka fara samun irin waɗannan malamai ba yanzu aka fara samun su ba yarmunahum zaka ga suna jifan irin waɗannan masu kokarin riko da addinin su bi tatarrufi at-tatarruf shine ra'ayin riqau extremism abinda suke ce masa extremism shine irin ra'ayin riqau din nan eh ko radicalism din nan ce mutum irin kafiyar ra'ayin riqau to za ga su saboda suna son jin daɗi malaman duniya ne da kai abu sai su ‘yan zafi ne rabu da su ke ɗan zafi ne wal'almaniyuna yarmunahum bi takhallufi war raja'iyya su kuma almaniyun su ne ‘yan ba roma da addini ‘yan ba roma da addini almani mafi sharrin mutane kenan wasu daga cikin musulmi ne wasu ba daga cikin musulmi ba ne su babu ruwansu da addini duk mai addini gaba suke da shi ba sa son duk wani abin da ya shafi addini suna nan babban malamin da ta sani umar rijiyar lemo ya yi rubutu ya rubuta wani littafi sa masa almaniyun ina ba da shawara ga ɗalibin ilimin da zai iya karanta larabci ya sai littafin nan ya karanta wallahi zai taimaka maka musamman a rayuwar da muke ciki za ka ga abubuwa wa ƙa'i ya kawo abubuwan da suke faruwa a yanzu eh ka sai littafin ka karanta na karanta shi daga bango zuwa bango littafin yana da kyau kuma ana samun su a kasuwa in ka ce littafin da ka sani al'almaniyun yadda yake bayani akan yadda suke ƙoƙarin promoting ɗin duk wani abin da yake mara kyau don ya ci karo da adi za ga hatta a cikin mutane musulmi duk wanda yake wani abin da yake ya saba addini shi suke promoting ɗinsa ba haka ba ne barin ba ku misali yanzu misali kalli irin yan dirama da sauransu yanzu yan dirama mafi kashi casa'in da kusan tara a cikin abubuwan da suke kuskure ne na diramarsu yanayin abubuwan da suke kurakuran sun fi yawa kalle da ake ɗaukar yaran mutane a shigar da su cikin dira ba daidar iyayensu ko da ji wani kis da ake ta yi kwanan nan wata yarinya daga gidan mijinta ta gudu ta zo ta shiga drama da mijinta tana da miji na aure bai sake ta ba ta zo ta shiga drama kuma ake ta drama da ita ana haskawa da wani kato ta yana fito a matsayin mijinta irin waɗannan abubuwan to sai kaga irinsu su sun fi son irinsu saboda sun san na farko sun ci karo da al'adarmu sun ci karo da addininmu to sai su rinka promotin ɗinsu su rinka ba su kuɗi su kai su waje su zama ambassadors su ne masu talla su me dalili da yasa suke wannan yaran makanana idan suka taso su suke kallo a billboard na talla su suke kallo a tv idan za a yi wani abu su ake sawa su yi magana to sai yaran su rinka marmarin su masu zama ina masu zama irinsu da Allah ba haka bane abin da yake faruwa kenan shi sa ga yara yarinya da ta taso kaje an yarinya ta guro daga Kaduna ta taho daga Jos ta taho Kano drama ita ma tana so ta zama irin su wance da wance da wance yadda wanda sun samu daukaka ana nuno ta a cikin katuwar mota a ce ga wacce ta ta sai mota bale shida tana rike iPhone ta 1800 tana rike kaza to shine abin da yaran suke so to duk waɗannan almaliyun din su suke taimakawa duk abin da yake ruguje addini ne shi suke taimaka masa to irin waɗannan Allah maɗaukin sarki mana tsari da sharru suna cutar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da sosai to irin waɗannan su kuma zaka suna zargin masu addini da bai ar-raja'iyya wa takhalluf shine ci bayan tunani da rashin wayewa eh ci bayan tunani da rashin wayewa da shi zaka ji suna zargin mutane wal ammatu su kuma ga magaran mutane sauran mutanen gari yarmunahum bit ta'assubi wa wal menene waltazzamtu ina ji kamar haka kalmar take shine da abinda ake nufi da shi shine suna zargin su bitta'assubi da ra'ayin riqau na wata mazhaba ko wani bangare na addini da kuma duhun kai wal'alla hadha yarji'u ila anna al-haqq la yumashi hawahu mala yace mai yiwa abinda yasa suke haka yarji'u ila anna al-haqq yana kuma ne zuwa ga hakika gaskiyar da suke dauke da ita la yumashi hawahum bata dacewa bata tafiya tare da san zuciyarsu aw li annahum lam yafhamu ma alaihi ahlul haqq fahaman jayyidan ko kuma basu fahimci abinda masu gaskiya suke kai ba fahimta ta zahiri ta hakika an ba su abin ne a hagungunce walidhalika nuqaddimu hadhihi alqasidata malaita shi sa zamu gabatar muku da wannan kasida wannan waka li shabbin min shababi da'wa da wani matashi daga cikin matasa mai da'awa ya rera fi difai an alil haqi dan ya bada kariya ga ma'abuta gaskiya ma'a bayani manahijihim wa tariqatihim tare da yin bayani game da hanyar da suke bi da kuma manhajinsu to ga waƙan insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta ta saboda tana da tsayi kwarai da gaske sai mu karanta ta gobe mu gani zuwa inda zamu iya karantawa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan wanda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله